من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه wanda ya daidai da talatin daidai ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayen dan dai ba manta ba dai muna magana cikin wannan risala wanda ake magana kan hasken takawa da kuma duhu na sako Allah tabaraka wa ta'ala ya samu haske na takawa ya kare mu daga duhu na sako da sarkin sunayen jiya in ba mantawa mun fara magana kan lamba ta biyar sako abinda sako ke haifarwa nan ba ta biyar wanda mun yi nan ba ta hudu jiya a cikin wancan ne muka zo da aka ce tuhinul kalba wasu da ikogu sai muka tsaya muka yi magana wanda aka kawo shi wancan littafin cewa ko da ba ko ne aka yi maganan fa'idan barin sako amfanin da mutum zai samu a duniya da amfanin da zai samu a lahira wanda an yi abubuwa da yawa sai dai suke kirgogo wani abin gobe da bayan an gida arewa to da aka ce wa amma wahanul qalbi shi mun dan yi kadan ne zamu koma dan mu dauki gaban sosai raunin zuciya da aka ce sako na ba na haifarwa fa innal ma'asi la tazalu tuhinu sako ba zai gushe ba yana raunana mutum hatta tuzila hayatahu bil kulliyya har sai ta kauda mutum rayuwa gaba ɗaya zuciyar nan ita ba za ta bushe ta kona ta ta rauni ba ta rauni ta rauni har sai ta kashe zuciya kwata-kwata idan zuciyar nan ta mutu shikenan komai ma ya lalace ba za ta iya gane gaskiya daga ƙarya ta bambance ba ba yadda za a yi ta tantance tsakanin ƙarya da gaskiya duka daidai ne a wurinta wa amma da'aful qalbi sai raunin shi an ce tuhinul ai tuhinul qalba wa tudhifuhu wannan shine tuhinu da raunana ta hatta mutu ko to da'afu fa fa innal ma'asi tudhifuhu min iddati wujuhin shi sabo yana yana raunana zuciya ta bangarori da yawa to shi yasa tunda bangarorin da yawa ne wancan guda ɗaya ne ta kashe zuciya in ko ta kashe ma magana ta kare to shi ko raunanawa fa shi ba kashewa take ba gaba daya ta raunana zuciyar ne za ta raunanawa alwajhul awwal fuska na farko da za ta raunana tulifu fil qalbi ta'zimar rabbi azza wa jalla ai shi kadai ma mummuna abu ne idan sabo yayi yawa za ta raunana zuciya har ya kasance mutum baya girmama Allah bai ganin girman Allah saboda ka zai iya faɗi komi ya faɗi ma Allah zai iya mutum magana yi mai magana da Allah ya haɗa shi da Allah ya ce Allah gidanku yake ko magana mai kama da irin wannan na? yawwa kaji ma babban yawwa to kaji wannan abin da ya an ce mutum dan Allah bari kaza ko dan Allah yi kaza sai ce kai ka san shi in ko shi irin masu aiki ne wasu waɗanda suke suke sa kaki marasa hankalin daga cikin nike son ce tun da ba duka su yi da ba wani in ka gamu da shi ka ce mai dan Allah bari ko dan Allah ya sai ce ba aikin Allah muke ba nan Allah shi ya samu aiki ba Allah ya samu wannan aikin ba kauna to waɗannan abin da ya sa suka zama haka misali ne ko aka kawo in kowa ma an ce kawo misali shi ma ya ji irin nashi da yawa abin da ya kawo wannan shine zunubi yayi yawa a zuciyar sai aka cire wa mutum ganin girman Allah da aka zai iya faɗin komi game da Allah tabaraka wa ta'ala kun ga wannan ma ai masifa ce wa tud'ifu wa qarabu fi fi qalbi al-abdi sai ya zama dukkan maganan wani girmamawa da za a ce bawa yayi game da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama babu shi a zuciyar wannan bawa wala budda kuma ba makawa sai wannan ya faru sha'a am aba shi bawan ya so ko ya ki in dai ya kai wannan matsayin zunubin nan yawa to zai zama ba maganan girmama Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zuciyar bawa bawan nan ko ya so ko ya ki aka sai ta same ya fito ولو تمكن وقار الله عظمته في قلب العبد lama ta jarra ala ma'asi da a ce har akwai girmama Allah a ce bawa yana ganin girman Allah kuma ya yarda Allah shine a'zam ba wanda ya kai shi babu wani abun nan ba habbata ko huwa al-aliyyul azim da wannan ya tabbata a zuciyar bawa ko baiwa da mutum bai yi kuru wajen ya saba ma Allah ba in kace sunan kalmar kuyi zawiya bana ya kare ai menene sunan kalman ku da kake rana da na ce da na ce eh karmun je karmun je ko to da ba zai samu wannan karmun jan ne da ba ma Allah ba shi ne karfin hali akan samu na shi ne tara na karfin hali mutum ya karfin hali ya kuma ake an ce yayi ku a zakarin hali abin da to shi ne suna suka je da suke cewa yadda kuke sauraron kan wannan karatu yanzu zan kun zuwa can suna sai wata rana sai mun bawa da zai ka ji sun muku su za su ba kai da sai sun yi gayya gaba ɗaya sai da ruwa muka yi gaisa na tsara su za su ga wani ce da Allah ka kuta wo cikin mota guda za su zo daga zan kwanar ce ka kuru da Allah mun gaishe ku mun Allah za ka da kai mun ta zumuncin mu da waya ya fi mutane su ta dalilin ka wani abu ya same su ma shi na za ka ji daɗi kada su zo to kaga kalmar yanzu sun ji kalmar su sauya ba ga wakilin su nan saboda haka da a ce akwai ganin girman Allah Allah na da girma a ran mutum yana ganin girman shi da bai yi kuru wajen saba masa ba idan ba ku manta ba lokacin da muka karanta muraqaba aka ce lokacin da bawa zai yi zunubi misali kamar zina ya dauki abokiyar zinan shi su shiga daki su kulle su rufe bayan suna sane Allah na sane suna ganin su amma yanzu sun rufe dan ba sa so mutane su ga abin da za su wani ma yana iya a koye zai dauko ta shi ko da ita dan kada mutanen da ke zaune kan hanya su gan shi da ita mota ko ko su gan shi a dauko ta ko ma dai ta yaya zai dauko ta ko a gan su da zai kawo ta sai ya lallaba su ya faka ji dan mutane ko sai dare ya yi ya dauko ta shi ko da ita ko ya daki ya rufe yana gudun kada mutane su gani amma bai gudun Allah yana yana sane yana ganin sa da akwai girman Allah a ransa ba zai ba wata rana wani abokina yana ba mu labari muna makaranta lokacin mun je da muna daki muna magana su ne ke cewa ai malamu in ka lura ko kwakwalwa irin tamu da irin ta mutanen da ta bambanta yanzu yadda da mutane suke gane abu in ba ma gane ba sai ci bari ba ka misali wata rana ko lokacin suna jami'a ne ya manta dai inda yake sai ya ce sai suka je suka ɗauko budurwa suna so su shiga da ita ɗaki amma baban su na zaune a kofar gida shi da abokan shi kamar su uku suna zaune a kofar gida suka rasa yadda za su wuce da yarinyar nan ga baban su na zaune a kofar gida suka ce ayi dabara sai guda ya zo ɗaki ya ɗauki babban rigar shi da hula ya sa a leda aka je ta inda aka shiryo ita budurwa aka sa mata babban riga aka sa mata hula suka taho za su wuce sai da aka zo za a wuce baban kawai sai baban ya gyara murya ce kai mai babban rigar nan zo ya ce ɗauki butan nan ka ɗebo mana ruwa ya rasa da zai kira kawai zai da yanzu kaza za su ce su za a wuce gida sai ce kai ne babbar rigar nan zo nan zo nan babbar rigar nan ya ba babbar rigar nan ɗauki butan nan ta ɗebo mana ruwa to babbar riga sai inda ake ɗebo ruwa cikin gida ha ba babbar riga sai ya falla da gudu ya ruga da gudu aka ga kuma gudun shi aka ce ga zai yabba gyara wannan mace ce wai rigar nan kai ya to daga nan sai a wata dabara kadiba yadda suka suka suka la'akari da wannan mace ce ta zo to yanzu mata namiji ma na zuwa ya shiga cikin su ma saboda zunubi ba sa ma gane namiji mata yanzu namiji yana iya sa hijabi ya sa ni ya shigo cikin mata ya zauna a gama duk abin da za a yi har a tattafa da shi ba san namiji bane ya fite wallahi alazim ina ga muku wannan sosai sai yin haka watanni ma ko to kun ji ko to me ga wannan zunubi ne kwakwalwa bacewa take idan ana zunubi kwakwalwan mutum baya gane abu to a ofis kun ji ma ka ji kuje aikace an ga musu a ofis sai kan ofisa su kansu ma wanda suke zanne wani suna musu namiji ne ba san ta ba san ta ba mace bace suna sakka suna dai ganin mace ce eh kuma bai gane ba mace bace kawai to wata uku sai da suka yi wasu wata uku amma ba su gane ba mace bace ne miji suna kawo masa shi suna ana kawance to zunubi dama zunubi ya hada su zunubi malam zunubi muke yanzu baka gani ba a Kano jihar Karkari fa Kano amma wai Kano sai da yan hizba suka zo suka ji masu ga auren mata nan su mata za su yi aure mace da mace za su yi aure da su za su yi aure da su sun kama juna sun sumbanci juna sun rungu juna sun yi kayan ita a Kano nan Kano na jin jiya ne ko shekarun jiya ne suna hannu cewa yan hizba sun fasa dandalin mata masu yan abin nan wanda suka zo yin aure ga hoton su nan ga komai nan sun samu juna sun rungume sun hada baki da baki a Kano to saboda haka wannan masifan abin nan ne to gara ma su abin da yasa na ce gara su saboda an zo yin kuma har an samu wanda sun hana ma sun hana to in nan ne da ka gani ko wani wuri ne inda ba ma hizba mai zuwa ko sun taso kuma sai a zo a hana a ce a ai nan yanzu baka nemi wani ne ba wai jiya wai shi ne har yake rubutawa a facebook yana cewa wani shi hukuncin da aka yanke ma wancan da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi bai ga an yi adalci ba wannan hukuncin saboda constitution Najeriya babu wani inda ya taba zartar da hukuncin kisa ga wani wai dan ya kata wani haka ya faɗi ga wai constitution wai dan ya bata wani kaji ba to to To, ya dai kace yayi rajade, ai musulmi ne ya magana. To, to, ni dai abin da na ce, ni ce mace ne, to, mun ji, tun da dai har wani zai bata hukunci ci mutuncin manzon Allah ka ce bai bai bai bai bai bai bai daidai ba da abin da aka mai. Ai kai ba damuwa ma ko ka da babanka ma a yanke da mamanka kofar gida wani ya yanka su ga wuka a hannunsu shi ya yanka babanka da mamanka ba kai dai mai zuciya irin taka to ba za ka yi komai ba za ka jira cewa da amma ka sai constitution ya baka izini sannan ka zo mataki za ka kadan ka wannan mene ne to wanda wannan ya wa karbi ne na yi kawai magana ta ne kawai ai tabbin manzon Allah ma tabbat tabbat duniya masifa ce aka ja ma duniya ma gaba daya ba ma wai sai wurin ba ai shiru ana gani ma ba a je komai ba har wai wani ya ce wai shi ba amma wai ba hukunci wata yarinya ta bada mutuwa ta bada wannan magana wata filan na ita ma ita ta fito ta rubutu ta magana shi san ba wani abu wai dan wai dan yayi wannan kuma wai ni da a ce mutum ta yi ba ruwan shi baya cikin musuluncin ma to amma kuma ko yana cikin dama yanzu ai ya fita ya fita kai shi da kai shi
addinin mutum su ba su san dangan abu to to shi ne ba to to balle ma wanda ke ciki wai ya ce a ci mutunci a zazzaki a yi ma manzo Allah maganganu na matanci sannan mutum yana wai yana tashi musulmi ne to ce wai wannan a kauda shi daga ruran kasa ba daidai aka yi ba an zalunce shi wai yana son a wannan yan yancin bil adama ma su fito su yi magana kan wannan magana su nuna ba daidai aka yi ba haka abubuwa ne ga sunan to wani kuma so yake kawai mutane su lakin din amma wannan ai lakin ban da ne mai sai in so yake ga adadin masu tsine mai saboda haka dai mu gane mu gane wannan nan wannan idan da mutum yana ganin girman Allah fil qalbi qalbi da akwai darajantawa da girmamawa ta Allah fi qalbil abdi to abdu nan kuma ai an hada da amama ko to bawan da baiwa tunda ai ba mutum shi kadai ke zina ba sai ya nemo abokin yi ko kuma su samu abokin yi to da a ce akwai girman Allah a ransu da ba su guji kada mutane su gan su ba su dawo su kulla daki su kadai su yi wannan bannan to haka sauran abubuwa ma da nace dai aka bada misali sata fa barawo zai zo dauke mutane kaya in an ce kai gurin wani ma abin shi ya faɗi ka tsinta yin haka laifi ne ya ya ya aje mutum ya zo ya dauke wannan shi yayar ka tsinta tsintuwan nan ba sai ka ce ba sai da aka bada tsari ka ajiye abun nan in ya kai rubun dinari ya shekara guda kana neman mai shi kana ciki a daidai inda kake tsammanin mai shi nan wajen yake shekara daya sannan in shekara daya ta yi aka ce kana da bukata kai amfani da shi amma in ya zo kuma nema ka biya shi in baka da bukata kai mai sadaka da shi idan ya zo nema ku yi sharadi idan yana son lada ya ce ya yadda ya zartar da sadakar da kai mai kamar ka wakilce shi ne ka yi wakilci ka yi mai sadaka idan bai yadda ba da wakilcin ka cewa ka yi mai sadaka ka biya shi kai kuma ka zauni ladar shi ku duba ko wannan a irin wannan haƙoƙi na sai ka tona
wani ya biyo shi a baya kawai sai ya kayan sai ya dauka sai aka ce mai gane masu tunan amma ya magana zai dawo ya dauka ya ce a shi kawai sun tare kuma yana ganin mutum yana dawowa yana ƙara zuwa su ce gashi ya ce sun tare ya ce kuma shi ke haka ya bai ce a ƙari kawai sun tare to kaji ɗaukin da ya yi to to yanzu gani to wanda magana ma wannan hatsuwa kai wanda ya kare ya ɓace ba yanzu dan kwanaki ba kana jin ɗalibin mun aka zarge mai wuya ba duka mashin a kwace mashin ne to dama shi ne a yi to amma to wai ma to ga waɗannan wannan fadowa ya yi ya dauka to sannan ga wanda ke karewa su garge wuya su dauke to kai mamaki wannan ga wadannan su zarge su mace mashin su mace mutum mashin kuma nan fa na ba ku labari a office dina ne wannan muna magana da wani kuma insha Allah na ma sai na nan rayuwa ta ila bai rayi muna office wata rana yace suna da yaron su yaron nan yace ya daina zuwa Kaduna shi kwata-kwata yana haya da mashin ne sai mai mashin yana haya sai ya gudu ya koma ƙauyensu ya ce shi ba zai ƙara zuwa kaduna ba kuma ya faɗi me yasa ba zai ƙara zuwa kaduna ba yake kullum a tambaye me yasa ba za ka ƙara zuwa kaduna ba yace wallahi shi zai ci da kaduna har abada shi ne wata rana shi wannan din ya je gida aka gaya mai sai kira shi yana girmama shi ya ce kullum ana da cewa ka ci ba za ka ƙara zuwa kaduna ba me yasa ya ce ka ban kai da maganar nan tana da nauyi yace ga ya mai ita menene gani da ni da kai me yasa yace to wata rana ne ya dauki wani akan mashin aka anan a yana yana kan mashin hanyar manzo ya dau wani sai da suka kai hanya suka tafi kawai ne zargi mai wuya shi wanda aka goyo su ɗin cimu cimu cimu kawai sai baki shi dauke mai mashin ya ruga Allah ya sa mu ya zare ya zare ta bindin da ya sa wasa kaka shi yana kan sai ga wani mai motsa ya zo ta ya faru to wallahi wani ne yanzu na dauko shi akan mashin ya zarge man ya yi yace wajen ina yi dan nan wajen da ban ga mai mashin yayi nan baya ba sai dai in gaba yayi yace ni ma ina ganin gaba yayi ki shigo mota mu bi shi ya shigo mota suka bi shi aka ruga aka kai har sai da aka kai wajen hanyar maraba dai inda aka nufi airport nan aka nufi sai suka ga danja sai sai kaga danja sai ina ganin shi ne tun kaga danja sai ina gani in ka zama shi din ka za ka gane yace kwarai ko abinda akwai lamba akwai komai sabon mashin ne da lamba kuma da komai yace to bari mu bi shi idan na bi shi in na tar da shi zan mai hon so uku in ya tsaya to in bai tsaya ba na ƙara mai hon na uku zan kara mai mota in kaɗe shi ka ɗauko mashin ɗinka yace ai ko na gode suka kauri shi suka bi shi da gudu aka je aka tada shi ko aka yi hon ɗaya bai tsaya ba aka yi hon biyu bai tsaya ba shi ma ƙara wuta ake shi ma take wuta kawai mangare shi ya faɗa rami yana faɗa ya ce to na buge mashi ko ka ɗau mashin ɗinka sai shi kuma ya fito da igiya da wuka shi mai mota ya fito da igiya da wuka suna zuwa kawai ce taimaka mai daddaure shi shi yana ce daddaurewa ne za a kama a faɗa aka daddaure mai kawai sai sa wuka shi ma mai sha kawai ya yanke mai kai ya ce ka ko kai man mota kuma bakin ka kana gaba ka ni ma dama kai na fito ne ma yanzu na ka dama akwai ɗaya a mota ta saura ɗaya muke ne mu ya bude ta ka ya zai kai ya ce to in kuma kai kai ne na uku dan ci gaba da nema ko Allah ya ba ki sa'a dau mashin din ka tafi Allah ya ba ki sa'a kai ma ni ma ni ma na sa'a na samu to kaje daga nan shi da ya dau daga nan shi da ya dau mashin din to to aya da ya sa ya samu daya ga daya sun bi eh ko ai kaga da aka bashi da ya hau mashin din nan daga nan ya yi hanyar gari sai za a ce bai da dawowa wallahi na ga mu a office colleague ina ne ke ga mu wallahi malam masifar da ake kaje da ne kana ne ga mu shi ai da ga mu ce eh lalle ni ma ba ni ma kare ma magana ni ma kuma da ke ciki Allah kare to duk abin da kake gani wani abin da yanzu za ka yi maganar mai hukuma ya karfinta don wani abin ma sai sai ya faru sama ta ne to yanzu kamar wannan kana yi hukuma ina wani abin nan ba in an muka gyaru hukuma ma ai mun hutar da ita ma kana ganin ana maganar nan ina jin wata ƙasa ce na ake magana Philippines ne ko ina ina manta wurin da aka yi magana nan shi abin nan Switzerland ne ko to ban sani ba dai ni amince kasan ne amma ran nan naji wani yana magana yake magana yadda yake magana ci gaba da amincin mutane da ilimi ta jin yace kusan kasar su duk wanda yake shekara 18 ya iya karatu da rubutu yana da abun nan ba to su sai da aka kai ga ba a shiri alƙalai da wane ne duk su koma ba su da aiki dan ba wanda ke taka haƙi bare ma a zo a yi shari'a haka dai koma asalin mu yadda muke tunda Umar Umar bin Khattab ya nada abun nan ko alkali na ya tura shi Umar bin Abdul Aziz ne ko ya tura ban an tura shi an je an yi shekara nan kai har da Umar ya dawo ya ce mai me yasa ka dawo Madina ya ce to ka nada ni alkali ka nada ni tun da na je yanzu shekara nan ba wanda suka zo shari'a ba wanda ya taka hakkin wani ba wanda ya ci mutuncin wani ba wanda ya wani abu balle na shari'a sun haka na dawo gane zo nuna nan in zo na zirin da yake musulunci gyara al'umma yake yi ta yadda ba yadda za a yi in an ce ma a musulunci wanda aka je jihadi da shi kuma an yi jihadin da shi an samo ganima ya ɗauki allura amma an yi an gaya musu cewa wanda duk ya ɗauki wani abu kafin a raba a ɗauki a ɗauka amma ya dawo da allurar dinki da zai dinga riga shi mai rike ta ba ya ka gani wannan ne zai sata wanda ya dawo da allura kuma ka zo kan tabi'ai nan mun karanta da ku cikin azzuhadu mi'a cewa mutum ya zo kamar ka kaddara ka je shago to kai za ka sayi za ka sayi misali wani abu na dubu daya mu dauke shi za ka sayi biredi guda biyu misali sai dubu ɗayan ka ta faɗi a wurin ya duka kasa zai dauko sai ga wata dubu ɗaya sun haɗe da tashi a shi mai shagon shi ma yadda dubu ɗaya ko ko wani ya yadda dubu ɗaya kafin mai ko ma ta wace ce dai yanzu ya je ya ɗauko dubu ɗaya ke suka zama guda biyu ya rasa wata sai ta ja ciki sai ya haƙura duka kika na sauri kika na sauri sai ya ce ba zai ɗauke su ba duka saboda yanzu bai san tashi ba ciki kada ya zo ya bar tashi ya dauko ta wani ta haram ya je ya ci haram to haka ba zai taba ko iziya hakura ya basu tsintuwa in mutum mutum ya yarda kuɗin shi kamar yanzu ne a ce kana da dubu goma a cikin wallet ɗinka uku a ka kulle a leda wajen gate nan da ka rabe da su ka shawo kana ka ji akwai dubu goma ka taba yanzu da ka zo sai kawai sai ka sai ka ji babu kai sauri ka koma sai ka ga wata dubu goma wata leda irin taka da dubu goma a ciki ɗari biyar biyar duka waɗannan kuɗin nawa ne ne kamar kana ka ce ko to to in su ne za su ce ba su sani ba da ke yiwa wani ne shi ma ya zo da nashi dubu goma ɗari biyar biyar irin naka kuma ledan ma irin tashi saboda haka yanzu wannan sai dai iya sadaka da su ba zai taba su wajen bai da yakinin nashi ne ya ba su da komi bai yiwuwa su zama iri ɗaya ni da Lagos ana wani ya ce ba nashi wani ya ce zai iya yiwuwa wani ne shi ma yana da irin wannan jikai iri ɗaya kuma su ya kamata ba su gane wannan saboda ai akwai abin da suke kawowa na wannan jikin wata wayan nan wannan ɗan gifin na ake bayarwa idan ka ɗauko shi yanzu ka buɗe wancan ka buɗe wancan ai akwai jikunkunan irin su ɗaya to bai yi wa wani shi ma irin tashi sai shi ma an bashi shi ma samu yadda kuɗi shi a irin wannan kuma ɗari biyar biyar ai gidan kowa da su ko in yana da kuɗi to to to ni abin da nake so malam Abubakar kaga sai mu gane yadda suke za mu iya rena su in mun san haka za mu iya gane cewa ba za mu iya yadda ba su fi mu ba in muka gane wannan ashe ko kaga kenan za mu so a ce mu rayu rayuwa irin tasu a haɗa mu da su ranar lahira saboda tabbas mun san sun fi mu haka haɗa mu da su za mu ci albarka haka ne ko ba ka bane na na To, to ka dubo, to ka ji wannan, to ka dubo mun musulmai. To akwai wanda ya gaya man shi ma ya manta wayar shi, to su da inda ya manto wayar ma, wayar sai da ta riga su isa domin da aka gane ya ji ya yi bodin ya ji zai shiga wani jirgi to da ya shiga jirgin kafin ya kai inda za su ita wannan wayar ta shi ta riga ta kai inda garin da zai sauka don haka yana sauka a iyako da zai fito ce na ce ma ko bincike shi za a gari suna sai aka ce shi ne wani wani da ya zauna a hotel kaza kaza ya aka ce shi aka ce to ya manto wayar shi ya ce gaskiya ya manto amma da aka ta hada ta so ta riga ka yi zuwa shi ne aka kawo cewa ba ka kafin ka to kaji ko to to kaji to duba to mu yanzu in ba dan Najeriya ba kaga yanzu kamar irin waɗannan fararen Allah baka su je maka su manta zanzan ya kake ganin su zai iya yi kukan masifa saboda manta zanzan da yi saboda su galibin su in sun zo ba sa ɗauka komai zuwa garin su sai zanzan din nan shi ne za su ɗauka kawai domin su za su ce mene ne babu a garin su sai zanzan duk kayan da ya zo sai kayan sawa ya tafi da su garin su abadan sai abin da babu a garin su zamzam dan haka suna ba zanzan muhimmanci kuma ƙasar suna ba zanzan muhimmanci dan haka su ba sa da zanzan to amma zanzan din Najeriya za ka gani a kala zanzan din yan Najeriya za ka su amma su su tattaro su mai dumo ko ko ina su ya zo nan to na kan ma ya ma zo gida ma baka samu ban muke sa'a ba balle balle ya yi na wani ya zo nan kadi ko to sai ka bari kawai Allah ya so bari ai mu dai ai shuru nan a tsaya nan kawai mu daina ma tonuwa amma dai abin da ya haifar da waɗannan su ne فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد kaga girman Allah da darajar Allah a cikin zuciya har in ya shiga cikin zuciyar bawa taqtadi ta'zima hurmatihi yana hukunta mutum ya rike girmama duk wani abu na Allah da Allah ya ce ayi bauta Allah ne ambaton Allah ne wurin bauta Allah ne zaka ga mutum yana darajar tasu in aka ambaci masa Allah aka ce dan Allah yi dan Allah bari magana zai tsakari wani ma har yana iya cewa ka ga makomi tun da ka hada ni da Allah ba zai da kai sai ya san girman Allah amma wanda zai ce kai ka san shi a ce mai dan Allah yi sai kai ka san Allah ko kai a bari ya ce kai ka san shi la hawla wala quwwata illa billah akwai fa waɗanda musamman mata idan suka yi faɗa ko ana faɗa sai ma maganganu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi a ambata ambata eh in ka ce a'udhu billahi minash shaitani ta ce shaitanin da ba tuni ce ma shaitaniya shaitanin to da yawa kaga da kai kenan mai magana tunda dai isti'aza aka ce kai dan ka nemi kai maganin fushi ta ce to shaitan ta ce shaitan ya kenan da kace a'udhu billahi minash shaitan ji ba a'udhu billahi kace minash shaitanir rajim ita ce ita ce shaitan ya to shaitanun da yawa in kai ma ka ci gaba da fushin ka zage ta ta ce ba dai ni ba in ka tabo da iyayenta ta ce haka su ma to me bambancin to da ka kala ta ce to da ka girmama wurin bautar Allah girmama wani sha'aya dalik aka ce haka dai abu wa man yu'azzim hurumatillah wanda di ya girmama wurare na daraja na Allah tabaraka wa ta'ala wurin bauta ya girmama su wurare na bauta Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wannan shine abin da yafi masa wurin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala saboda zai samu babban daraja shi yasa aka ce idan aka ce mutum bai girmama su ba ba wai sai ya fito ya ce bai ganin girman su ba abinda ake nufi ya keta hurumin abin kamar yadda wasu ke yi a je wajen bautar Allah mutane su yi abin da suka ga dama ko surutu ko abin nan sai ga shi wai yau har an samu a cikin musulmai wai sai a zo masallaci ku duba ko kwanaki a kurma mashi na san kun gani aka zo aka tarar da yarinya an yi mata cin mutunci kuma ga tana masallaci ta mutu a nan unguwan nan na taɓa ba ku labari ba wani wuri ba nan cikin unguwa aka zo aka samu liman da kanshi ya kama wasu bayan sallah asuba suna zuwa a cikin masallaci yadda muke su suka fi karfin shi guda ɗaya ruga ɗayan aka tamkai aka rike shi aka zo aka tambaye shi kan ne kuke ce ga abin da suke yi dama sun yi a ko kawo ne ko ina ne sannan kuma sun zo sun yi a makarantar islamiyya su kaza nan su shi ne na biyu nan nan ne ne ya kama amma shi ne na biyu nawa ake ba shi dubu biyu nawa ake ba shi an yi da shi dubu biyu a cikin masallaci ba ba an yi sallah su ba shine ya dace cikin masallaci to shi ko kashi a ciki wannan ba iyaka nan da muka je gaida malam Abubakar da kuka fito sai nan ina da tambaya sai da ya ga man yace shi ne da zuga dai abubuwan da mutane suka ba da shawara domin wannan masallacin da suka gina su zo su tadda kashi a wurin ba iyaka kashi anan kashi anan tace mai mun mun taba gani har ake gina wannan masallacin da kuka gani na Bible inda muke zuwa sallar juma'a nan ina zaune a gida wata rana da safa ka ja ruwan tarar da kashi a kwana hudu wannan kwanan da wancan kwanan da wancan kwanan kashi a cikin masallacin ka an kai ya yi kai kai cikin masallacin ma ka zauna ba sani ba to eh to kai shi ya ce har ya zauna ma a kai ciki bai bai ma sani cikin masallaci ba mutane sun shiga sun yi kashi saboda suna neman wani abu kuma kofa ne ke annan sunan nufa amma ba su da kamar wani masallacin da shi ma ga shi nan zawo an je an yi kusa da mimbarin liman shi wannan din kuma ko amma gano shi to ka ga tun da kana inda an kama shi kawo ka kama ga shi an kawo shi tashi sosai kwa wannan zawo zawo a ka'aba to kaji sunna za su damu bayan sun yi mamu ai da masu abin da suke so ko ma za a yi masu wani abu zai kashi a ka'aba sun zai je kashi ko ya zawo kankan magana ya ce a wani abu ko ake nema a duniya sai a gaya mutum cewa bokaye la'antattu sai sai su gaya mutum ce abin da zai yi mahaɗin nan ya je can ka'aba ya zawo ko ya kashi to in ba a samu ka'aba ba sai a yi a cikin nagari to ina imani ga waɗannan kama yasa a da wata ce tafin ka ba don wannan yan bala'i ko ya fito ya ganta ganta dole sai kashin ko ke so ba ta ma damu ba to a cikin abin da take so dama ta zai samu nasara sai kashin ba za an damke ta ba wata da aka damke ta ta sai magani suke ta kamar ta kafa sai ta sha irin wannan ta sha saboda daidai lokacin in an zo mutum ya yi wannan abin da an ma shi da ba zai yi shi saboda haka suke sha da gangan sai su sha maganin zawo in sun zo ka'aba su dole su samu wata biyan bukata to kuma ina jin mutu shekara ce wancan shekara wace banda wannan shekaran banda wanda muka ji wancan shekaran da na ji ita ainihin ima da kaina lokacin na zo na ga wata akan marwa ita da iyalta suna ta goga gawawun sa bisa suna zanne suna ta dangin suna goga tana ta goga sosai goga sosai suna ta goga so da da bambaran bambaran wurin suke da'in sun zo duka suke bambara to yanzu aka yi filin din shi ba yadda za a yi mutum ya bambare ko min tsiyan mutum ke mutum ɗin naka sa bai bambaro ita kuma safa ga ta nan an sake an tare ta ita kuma ba su iya shiga ciki ba zai kasa to ita waccan da take nan da a wannan ba wannan kuma take nan ciki ta shigo da aka yi filin din kan tun da shi ta an hauta ma sai su ita suke filin din shi ba ya bambaro da bambara ta take tafiya ni da su irin hannun da mutum ke yi ke yi ko kuma rufe da wuce da gutsura shi suke ban san dai ko ya fice ba amma dai gutsura shi suke sun za ka zo ka duka yana an gutsura shi sun gutsure shi su da suka ga ana ta gutsurin ne sai suka yi sa wani kemikal suka kulle shi in ka zo za ka yi shiga shi nan amma an kulle shi zai bambaro ba su yi don bambare ba to hurmatillah dai girmama su wa ta'zimu hurmatillah girmama waɗannan abubuwa na do na bauta Allah tabaraka wa ta'ala fil qalbi ay tahulu bainal abdi wa bainadh dhunub idan har mutum yana girmama wuraren bauta na Allah tabaraka wa ta'ala ganin darajar su da girmama su musamman a ce ma masallaci mutum a ce wai yau yana girmama wurin bauta na Allah ya shigo masallaci a ce za a rubuta a wani wurin gashi nan an yi an soke ba waya a ciki bayan nan liman ya zo za a da sallaci dan girman Allah kowa ya kashe wai ya fito da ita ya sa ta silent kuma ba zai kashe duka ba amma kafin a gama sallar nan sai ka ji waya fiye da uku ta buga to amma an kai ga wasu ma in an buga wayan ma fita an sa suke sai mutum ya fita daga masallacin ya yanke sallar ya ansa wayan ya dawo in raka a kusa ce ko ya samu ɗaya ba gomi sai ya ce ai dai ya samu jami yana cikin sallah ya yanke ta je an waya har wani ma ya ce wai wai a ai mutum ma tun da sallah dama annabi ya ce takbiratun ne da tahlila da tahmidatun da tasbihah to ai kawai in ka zo sallan an bugo ma kawai ka dauka ka ce Allahu akbar sai mai abin ya ji sallah kai za ka kare shi kenan to auna ina girmama Allah ga wanda zai zo ya kashe waya da gangan ka rika bugawa kuma ma wani waya shi kidi ne ya zo da kidi a cikin masallaci a kida ai ganga mun yi magana nan a cikin kashiful gumma wannan li talibi tariqil haqq na Sheikh Abdul Qadir Jalani a ciki yana magana cewa ba kashiful gumma bane kai eh kashiful gunya ko al gunya li talibi tariqil haqq fi sura kashful gumma ba afwan baka kashful gumma wannan namu ne na dalika ne da muke karanta shi wannan ne al-bunya ne li talibi tariqil haqq a ciki yace idan aka kama mutum ya azo masallaci da kidi ko da abun kidin ko ya goya baya aka kidi a cikin masallaci wajibi ne aka shugaba ya kashe shi ba bai to yahudu sun gano in baka yi wancan ba waya wayan nan mun yi magana mirara wata kirara mutum zai iya musulantar da ita idan ta zo da kaɗan-kaɗan ta ka cire su ka sa abin da kake so ko sallama ko ka sa wani abu to ko sallama ce za a ringa yi ma kana sallama daidai bane ko vibration ne domin vibration idan ka sa ta sallah yayi wannan zuɗin dole hankalin ka sai ya je wani waye kuma ya kira ka waye kuma to in ka fita ya za wanda kuka alƙawari ne zai kuma wanda ke kusa da shi wani ma in bai san vibration ba kuka hada kafa da shi yaji zo in baka sa ba sai ya tashi yayin da gudu to dole sai ka kawo mutane hankali kuma an ce al musalli yunadi rabbahu shi mai sallah fa ya zo ganawa ne da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala fa idza ataita ila salah idan ka zo sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka kakkabe zuciyarka daga duniya da duk abin da yake cikin ta واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي الوجه لوجهه كشغلت كشغلت دكانك كما ubangijinka wanda kake sallah saboda shi saboda ka komai na kai koma wurin shi amma kana sallah kana waya ko dai ta hissan ko ma'ana tunda in aka bugo ma baka daukan ba tunda dai an bugo ma kana nan kana sallah amma kana tunanin wasu waye suka bugo ya za ka yi da su kuma ya za a yi na'am ka bar shi a haka yake da na? eh eh ƙarya yake kuma kuma haka yake bayan ya gama soilin ya gama soilin aiki ai ya ƙarya yake haka yake aiki hujja shine akwai hadisin ummul mu'minin ba ma wai fitan ba cewa sai idan mutum yana sallah a lokacin da yake sallar nan ga abin da annabi ya ce ya sanya idanunsa inda yake samu shi kenan kamar yana shine mafi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to idan mutum yana sallar nan sai ya kalli wani wuri sau daya sai ya ce bawa na kana gaba na amma kake kallon wani gaban wani na ka karbi kallon wani wuri idan bawan ya dawo sai Allah ya ci gaba da tare da shi idan ya kara na biyu ya ce kana gaba na amma kake kallon wani wuri bayan babu wani kowane ne wanda ya kai ni kuma kana gaba na kake bari na kana kallon wani wuri idan ya dawo sai ya kara in ya kara na uku sai ce bawa na ka tafi wurin wannan da kake kallo tun da ya fi ne a wurin ka ya rubuta shi kenan ta kaga maganar da faɗa masa gaskiya ne balle shi fita ba ya tafi ma ba kallo ba waje ba ba juyawa ya kalla ba wannan wanda ya juya ya bar kallon wannan wurin da yake sabo shi ya kalli wani shi aka yi wannan magana da ta ga wanda ya fita daga masallaci ni ma da idanun ranar na taɓa ganin wanda an yi raka a ɗaya ma ya zo an zo raka a ta farko an kabbarta an daɗe ana karatu ba kai ga rukuku ba da aka buga mai waya ya fita je an sata sadda ya dawo an riga an yi raka a ɗayan an gama kuma da sahu da an yi raka a sahun inda yake har an yi wani sahu ɗaya baya ya koma can na biyu inda yake sau biyu tsakanin shi da inda yake da ko bai damu ba kuma ai abin da zai nuna ma haka din ai wani lokacin an zo sallan wasu yanda ka san wuta haka suke cikin masallacin ana sallamewa za ka ga yayi ya kashe tsawoyin ya kama duk ba ko kuma in kashi take kunno ta taimakon nan a ya gaga duka a ciki bai damu ba an sallame daga sallan amma yayi ya kunna ta yi muku duka da kaya gaga ko kuma ya dauke ta yi waje yana fita waje kunna ya tsaya ya ta magana bai yi tasbihi ba bai isbai ba duk abin da aka zo da shi ana yi na bayan sallar nan ko dai ba wannan ya fito tun da an yi bayani a kai shi sai mutum ya duba shi ma wannan maganar tana nan cikin aljawabul kafi da wulul qayyim alwajhu tsani fuska ta biyu tud'ifu al-ma'siyatu iradat al-khairi fi qalbi al-'abd wato sako yana zaunana duk wata manufa ta alkhairi a zuciyar bawa idan bawa yana da sako da yawa to kwata kwata a zuciyar shi ba manufa alkhairi sai mugunta shi mugu ne duk abin da za a shirya in dai alkhairi ne a wurin shi ban da shi shi mugunta iya dan haka duk inda za a shirya mugunta ya dace duk sadda aka shirya wani mugun abu in ka zo ka bi ka bi ka bi akwai dace amma alkhairi ba sunan shi bangaren alkhairi wannan ya kaga shi to qawwi iradatul ma'siyah saboda haka wannan wato manufan sai zama kawai kullum ita wannan abin nan din saban ba abin da zai yi sai raunana mashi manufa ta alkhairi amma ya rika karbaba mashi duk wata manufa ta sabo duk wani abu da za a yi na alkhairi zai jira shi ba ta san shi amma duk wani abu na sharri zai zai so ya karba shi auna ka gani mutumin da zai dauki miliyon ya ba ƴan kwallo ko ƴan wasan kwaikwayo amma bai taɓa ɗaukan miliyan goma ya ba ya gina masallaci ko ya ce bari ya gina makaranta a garin su ya gina makarantar da ba kamanta don a karanta alkur'ani sai dai wani kaji ya zo ya yi ba su ba in kaji an san ko kwanakin sa da na ji an ce ga wani bawan Allah a jihar Kano yana gina makarantar alkur'ani gaba ɗaya haka nuno ta ƙungiyar waɗanda sai ga shi yana gina wasu makarantar a wannan Qur'ani sai ka jira ka ji sunan wa za a faɗi sai ka ji ashe ba wanda ka sani bane ba wanda kake tsammani bane wanda kake tsammanin su ba wannan suke mawa ba to wannan matsala ce ta samu ta same su shi yasa sai kada ba alkhairi shi cirme in an zo dan kwallo in ya mutu su dauki nauyin kowa nashi in bai da lafiya su dauki nauyin kowa nashi amma addini suna nan suna jira yadda za a da an ce wasu a kawo taimako yadda ai taimakon ne idan ka bada sai a cinye malaman nan da kake gani wanda ya kasa jin son jin daɗi sau da da an ba su cinyewa za su ko shekaran da da muka magana da wani shugaba a nan masallacin shek jafar wallahi ce manye yanzu malam in a ce da gaske muke ya ce ka san wallahi wallahi masallacin nan duk yawan mutanen nan da kake gani ranar juma'a ba su haɗa dubu goma wallahi shi haka ya gama ya ce wallahi duk motocin da kake ganin nan ranar juma'a in an yi duk wannan neman taimakon aka zo aka ciyar da kuɗin nan masu wuce dubu goma ya ce kai da nan masallacin da na juma'a na kawo hayar abin da muke haɗa a wani satin dubu goma ko dubu sha biyar ba a wuce haka mu masu zuwa wurin motocin su su biyu a wannan ko kuma nan gidajen su yake suna tun kawo su suna kusa da masallaci inda dan su ne na bai masallacin ba kuma sai wasu daga wani wuri su taho su zo su yi sai abin nan ba to sau to ka duba ba dubu goma kuma nan yanzu masallacin wancan salama su mana abokan za mu tambaya wata ran da kuka nemi taimako ya ake in an zo sallah wurin zai wutu a cika masallacin a cika titi wajen wannan sandonin kaisar din da wane ne duk masallata ne amma in aka tashi neman taimako a yi duk iya wa'azin da za a yi gasu nan nawa ne hayar su kaji ba nan din amma dai kuma ya wuce goma su ma ya ce kaji ma eh to to ka tuko ba to to da mai lala to ka to ai mu ne kenan ka ga mu ne dake da ciwon ko to babu sai dai kariya sai su kuma su je su ci tuhuman malaman su sun ba su kuɗi kadiba yanzu abin da yake in ka dauko mai maiduguri kuma na yadda a maiduguri din ba shi ba dan shi yana nan ba ai shi yana da bangaren da ma yi a wurin na sani shi ne bai gaya min ba ma na ji akwai abin da ya masu a masallacin shi mai magana yanzu to amma da masal da wurin da da da almanar da ina ne ɗayan kace to damballo in an haɗa gaba ɗaya a sati abin da suke samu ba sa haɗa abin da ansaruddin suke samu a sati da to balle kuma ka tafi can tushen su ma ka ce ka je nasu ba ka ga su abin da za su tara ka kwatanta mu da su to amma kuma nan wurin in ka ji masifar da za su rika ma limamin ko riga suka gani sai sun sa an tambaye sai sun sa a tambaya ya aka tsire shi da riga sun tara dubu goma kuma sun san riga ta fita dubu goma wanda ma ya sa to su suka tara kudin ya sai riga su ci mutuncin limamai ba wani abu bane to da haka za su ci mutuncin mutum in ba mu ba wace wace haka malaman nan dukkan su inda ya lissafan da inda ya faɗi da mai dubur rodin da almanar da can ne kowa ba sai da ya gama karatu shi sannan kuka zo ka gani sannan aka san shi sai da ya zama wani abu yadda yadda ya zama nan ko ba cikin ku ba zai iya rayuwa ta kuma su ta nan amma sai bayan nan daga nan sai su dawo su fara tuhuma mutum sun gan shi da wani abu su fara tuhuma so suke sai ya mutu ko ko sai ya yawo da riga ko ko a ce yau ga yalan shi sun fito sun gudu babu abun nan ni ba na taɓa gaya muku nan a nan aka zo a wurin aka zo aka ba wata aka ba wasu yara su ba bai da wai sun yi wannan karatun da ake a wurin wai su zo sun yi karatu har sun gama diploma ta ƙarya sun yi karatu aka ba su wanda zai supervising project din su kuma daidai da lokacin yayi aure suka yi ta neman shi ba su gan shi ba suka yi ta neman shi ba su gan shi ba ran nan sai da ya ga suna ta wahala kuma ga lokacin da za a bada ya ce abin da za a yi ku je ku samu ku kai gidana amma gidan yau yau ya lissafin ranar da ya ce rana kaza ku je yana gidan amaryan shi ranar su kai su kai project din nan insha Allah kwanakin da zai yi zai gama zai samu su abin nan su dawo wurin su su dauka sai suka ce yawwa alhamdulillah za su je gidan su samu dama su gano amarya an ce yayi wata amarya mai kyau su ji su ji yadda zai yi rikita suka je suka gano ta suka da suka ce ai wallahi ko sabunin da za ka rika wanka a karbi shi in dai wannan ce sabulu da man da za ka rika shafawa wallahi a karbe shi to za ku jira ko za ku ji ta fito ya kasa rike ta ka duk wanda ka ce su je gidan su kai project shi fa ne zai maka shi ya taimake su amma su abin da ya kai su gidan ba murnan da ya ba su dama su je su gano abin ba a'a bari su je su gano wanda ya auka ba su zai iya su fita sabulun wanka da mai shafa to duk mu ne muke da wannan bala'i shi yasa bala'i yake rike da mu kuma a ba mu wasu su ta gurzon mu a kasa shi nan muna ka ta gani ba su da addini ba su babu abun nan ba yanzu shi ba kwanaki nan muka yi magana ba ku duba ba a ce yau mutum liman ne mutane na dambe a cikin masallaci abun nan ba ana dambe liman ya taso ba wanda ya ga girman addini ya kalli limamin nan nasu ne ba ya zo raba su faɗa shi ma sai da aka fasa mai baki wani ya tashi ya dunkula hannu ya kirfa masa ya fasa mai baki shi a matsayinsa na imam ana ganin in ya zo ya ce a bari kawai ya isa kai in ma da mutunci ayi a gaban shi ko za a yi faɗan amma zai za ka yi faɗa aka doki wasu an suka yi suka suka su ba shi kuma ya zo da ban faɗa yana a bari a matsayin sa na liman ya raba su kada a yi faɗan nan mai faɗan ya ce to bari ka gani liman ya da bai kale shi ba kawai shi ma kirma masa mai sai dai fasa mai baki to aula to shi ne al'umma ce ne ka fasa da liman baki kan sai yan kwamiti kan yan kwamiti sai yan kwamiti wannan irin kwamiti wani irin kwamiti ne don kwamitin su faɗa kan liman ya zo ya raba sai ce a bari har su fasa mai baki Allah wa Allah dai so mutum akwai nan namu mu ma guda shi ma yana ga mutum sai da mutum ne ka faɗa shi ma sai da gurdi shi gurdi ne ka faɗa sai da sai da sai da ka dora shi ba ya zama bai aya ba shi ce ya ce kwamiti da amfani ba ya gane yanzu a rashin amfanin kwamitin shi ya ce nan ya zo ce mana a yi irin nan almana saboda su suna da kwamiti ya ce mai ba duk mala baka suka gaya masa nan to shi ma yanzu ya gani shi ya ɗauka shi zuciya shi wani tsaka ce to sauran mutanen ba shi ma sai da ka burge ne ka faɗa kuma duk fasin kokari suke a gyara a yi abin nan ba to shi shi ma yana da turbuɗe sai da sai da aka nemo mai zoje gora shi shi ko limu an kusa mai baki kato kuma su ne wannan za su taru a wurin da ake ta za su ba da gudunmawa ya ji kuma ba kananan mutane ba yara ba ba masu kananan shekaru ba da musakarar jale suka da a kira suna ko komi ba a yi ba ko ba a yi komi ba a ce yau mamu wanda suke su ne abin nan suna bin bayan liman a ce suna faɗa liman ya zo raba su ko yara ne a cikin unguwa aka ce sun ki rabuwa har suka fasa ma liman baki ai yaran nan ya cancanta ai ai masu ai masu tofin abin nan ko dai ai masu da Allah ya yarda su ha dai abin da muni bal eh manya da su dai magidanta su fasa ma liman baki Allah tsare mu ai al'umman nan ta mu kai a bari haka nan ku bari kada yau ba mu kwana ba mu je ba wa tuqawwi iradat al-ma'siyah fa tud'ifu fi qalbihi iradat at-tauba daga nan sai ta raunana masa tunda shi ne son alkhairi saboda zunubin sai a koma zuciyar nan sai ta zama kawai ba abin da take so ban da sharri dan haka sai ta raunana masa duk wani nufin shi ne ya tuba ba zai tuba ba ba maganar tuba a rai شيئا فشيئا أي فتدعف في قلبه إرادة التوبة شيئا فشيئا daga nan sai ka ga kaɗan kaɗan zuciyar shi ba ta son duba saboda haka sai zama musurrun ne shi kawai akan zunubi ila an tansalifa min qalbihi iradatu tawbati bil kulliyya ana nan tana fita kaɗan kaɗan har ya zama manufan ya tuba sai ta fita daga zuciyar shi ma gaba ɗaya maganan ya tuba ba zai tuba ba ko ko in ka matsa ba sai ce a in Allah ya shirye mu zamu bari kaga ko suna da wala ya juzu lahu an ya biyu akhirat tawbata baya halatta ya dinkirta tuba wala ya kula hatta ya hadiya billah ba zai ce har sai Allah ya shirye da ni ba fa innahu min alamati shifai fadin haka yana daga cikin alamar rashin arziki wal khizlan da tabewa wa damsul basira da shabewa basira ga wanda ya wannan mutum ya shiga nan ya shiga uku to kamar haka ne wannan haka haka zai rika cewa bil kulliya walau mata nisfahu lama taba ila Allah da zai mutu na da zai mutu a ranar cikin wannan lokacin da ba zai tuba zuwa ga Allah ya ati min al-istighfari wa tawbatul kadabina zaka gama in yana istighfari ko yana wata magana to yana yi ne ko tuba irin ta masu kayya kawai bil lisani bi shay'in kafi zaka kullum in zai tuba haka yake faɗi amma da harshe ne kawai wa qalbuhu maqudun bil ma'siya amma zuciyar shi tana nan cikin da zanubi musirrun alaiha ya doge akan zanubin ba maganar tuba azimun ala muwaqatiha kullum yana son yi zunubi mata amkana hu duk sanda ya samu dama Allah ka tsare ni wa hada min a'zami al-amrad wa aqrabuha ay ila ila al-hilak wannan shine mafi girman zunubi mafi girman ciwo min a'zami al-amrad wa aqrabiha ila al-hilak shine mafi girman ciwo kuma shine mafi kusantar da mutum da halaka mai wannan ya kusa halaka ya kusa gama yawo ta fito na eh eh shi shi shi shi shi rabin jikin shi ko shi ko bai damu ya halaka ba eh ne biya ne cewa yanzu saboda laifin ya ya ya ya ya an mai ladabi gaskiya ne ko da za a ce yana zunubin nan yana zunubin nan ya paralyze misali a ce rabin jikinsa ya shanye bai kamata ya zuwa aziye ya gano ya ce an fara taba shi wa saboda abin da yake yi ba zai gane ba ba zai tuba la mata ba da Allah ba zai tuba ba a ce yana laifi ko yana wani abu har a ce to bari ya shanye ko ya faɗi bayi ko ya faɗi a wani wuri ko shi ya faɗi da kai ko ya tashi baki da hannu da kafa duk su shanye ko kuma corona ba shi ne ko ba to duk haka ba sai zai zai ce abun nan ne yanzu duk haka musu ta la mata ba ba zai tuba ba ko da za a yi wani abu na gargaɗi a taɓa shi yadda an taba shi jikin shi ya shanye ko ya samu wani abu na haɗari ko ya samu wani abu mota ta wurgar da shi ta ji masa ya sha da ƙyar idan ya dawo abin da zai ma ya fi gada saboda haka zai koma yin gidan biya wannan shi ne gaskiya da fara kalla fi ku sai saboda haka makaho eh ya dai ba ki ba da tuba ba ai shiri shi ne gadi to na ka sai ko da jikin shi bangaren jikin shi ma zai mutu a ce ya shanye ko ya wani abu na rashin lafiya ko ya ya ya na kasa ba zai bari ba da mata ba ba zai tuwa ba walau mata ne so shi ne wancan ko eh ina nake ma ne alwajhu salih ko tad'u sayrul qalbi ila Allah wa daril akhirah zuciyarsa za ta yi tafiyar zuciya ta zuciya ta kan yi tunani tunanin lahira tunanin son koma wurin alfishe sa mutum zai wani abu ko da yanzu misali a ce ka yi azumin nafila me yasa ka yi ai tunanin radda ka koma wurin Allah kan ba so kake biya ba nan kake an sa sakamakon su ba ba nan ake baka sakamakon da tunani in ka koma can gidan nan ka taɓa yin wani abu daga tunanin an ajiye ma shi kana so a biya ka ina fata an gane to shi wannan mai wannan zuciyan ko ita mai wannan zuciyan kullun zuciyarsu tana rauni wajen duk abin da zai kai tsorin Allah ba sa san shi ba sa yi nafila da aka yi nan da muka yi maganar nafila ba ta aka yi ba duk lokacin da kai su yada daya ka ƙara yin kusanci zuwa ga Allah ne haka ga mu wani aka ce kaga duk sanda kai su yada daya to ka ƙara kusanta zuwa ga Allah dan haka ka yawaita yin sujadan nan dan ka samu zuwa kusa to wannan shi ne da wannan tunanin haka nan zuwa gidan lahira أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن سير ko kuma a daidai tafiyan nan ko dai ta zama ta samu wani tarnaki yana tafiya tana lalacewa au tuqifu ko ta tsaida shi cik ma ya tsaya bai au ta qadau an sayr ko ta yanke shi ma daga tafiya kwata kwata ya basa kullum haka yake fasambu imma an tumita alqalbu fi dhunubi imma an yi mai kalba ko dai ya kashe zuciya mutum ya mutu ya kashe zuciyar murus kamar da farkon can ko ba an yi magana na farko kashe zuciyar ba ya raunana ta har ya kashe ta bil kulliya ko to ko dai ya kashe zuciyar kwata kwata ta mutu murus au yi in ma akwai murus wannan ne murus a ce mutum ya zo duniyan nan ya shekara sittin ko saba'in ya zama nan gaba ɗaya babu abin da ya yi wanda zai taimake shi a nan duniya ba da ya lahira nan mutum ya rayu ya mutu murus can kuma ya je ya rayu kurmus azanan lahu ajarana nan bai amfani ba bai amfanar da kowa ba murus can kuma ya gama duk irin abin da ya rike ko ya samu a gama ja dauka a sashi a cikin wuta gaba ɗaya koma gawayi kurmus Allah ka tsare dan wuta in sun shiga sai an maida gawayi a wani wurin a wani wurin kuma fatar ce za ta sabule a wani wurin wutar ce za ta kama fatar ta dinga ci kamar yadda sakar take yi laba tallashe tallashe fatan nan da ta ko'ina sai ta lasa wani wurin kuma a zuba ruwan zafi a kasa fata sai ta dafu sannan ta zarge kasa sannan muka karanta cewa dan wuta ana canza mai fata a cikin awa daya so ɗari da ashirin a cikin zan ta kone tas a canza ta kone a awa ɗaya sai an canza mai so ɗari da ashirin kai ga wannan musiba Allah ka tsare da haka wannan shi haka zai saboda ka sai ta tare shi fadambu imma an yumita alqal shi dai zalimi ko ya kashe zuciya murus ta mutu aw yubridahu maradan mufawwid ko ko ya sa shi ya ciwo irin wanda ba a tunanin warkewa mai ban tsoro aw yadda ifa quwwatahu wala ko ko ya raunana mutum ya raunana ko wancan ko ya kashe gaba daya ko ya sa mai ciwo mai wanda ba a tunanin warkewa ko kuwa ya raunana shi wala budda ba makawa sai wannan bayan ya faru hatta yadda ila abuhu ila al-ashiya as-samaniya har sai ya kai ga wannan raunin nashi ya kai ga abubuwan nan takwas duk sai sun same shi abubuwa takwas ta Allah tabaraka wa ta'ala ka bare mu idan zuciyar nan ta rauni har sai ya kai ga wannan abun takwas da ake tsoro duk shi sai sun same shi allati ista'aza min annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya nemi tsari da su kuma ya ce mu nemi tsari daga waɗannan abubuwa takwas to shi duka takwas din nan sai sun same ga sunan فقال النبي يجينا كنين ينا نيما سري اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال أو نقول ذا كان سترني ثم بعد غم بعد لا بتنغان ذا وترواية تر جابتو ونقول ذا كجانش اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والبخل وغلبة الدين ونور ونور ودرع الدين كما ونور أكتي وغلبة الرجال ونور أكتي وقهر الرجال haka ruwa ya suka zo abin nan tara ko takwas takwas ne anan mu nemi tsari Allah tsari mu daga waɗannan abubuwa a cikin zabi da ibn al-qayyim cewa in aka jarrabi mutum ma da waɗannan biyu al-ajaz wal kasal duk za su iya haifar da waɗannan sauran su samu mutum Allah ka tsare an san fasara ba san fasara ba yi Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga damuwa hammu shine damuwa jiya sai da muka yi maganar sa damuwa irin wanda ta gobe ta nan gaba hazani damuwa irin ta baya wanda take abun nan ba ina ba ta gani abun da tunanin abun da kai da baya yana damunka wal ajaz in gamme ne shi kuma wanda mutum damuwar da mutum yake ciki a yanzu shine gam wal ajaz sai kuma karewa wal kasali da kasala mutum ya riga abubuwa nan na kirki wani zaka an ce Allahumma inni a'udhu bika min al min al kasali wal kibri kasalan sai girman kai to wannan ajaz ne da kasal wal bukhl da ruwa ruwa mummunan masifa ce musulmi mai ruwa ko musulma mai ruwa rowa ba ɗabi'an halin musulmi ba ne waljubun da tsoro wanda ya saba ma al'ada mutum ya rika jin tsoro na masu tunanin wani abu ya zo wanda ba Allah ba ya firgita mutane kamar yadda mutane corona ta ruda su mutum yana jin tsoron tafiya da yadda yake jin tsoron Allah yanzu da cewa aka yi kowace mace ta sa niƙabi kafin ta rika fita waje ga yadda Allah ya ce so nawa aka faɗi wa'azi nawa aka yi ta yi so sa amma yanzu ba kowa ka gani a hanya mata musamman yanzu kafin sadda aka sa doka in ma an ganka to dubu biyar in babu kuma ka bada wayarka ya ka gani kowa za ka gansu a hanya mata suna da titi ba sun kowa da nashi har da yayan su da nashi to maza na to to kowa sai ya sa to ina yanzu Allah ne ba da wannan umarni kana jin zari amma saboda tsoron abu kuma ma abin da ma ne ya bani ma mamaki wallahi yadda tsofaffi ke tsoron korona nan yara ba sa tsoron ta wanda shi ya yi ya gama ya ya san ya ma kusa ko da korona ko ba korona ya kusa mutuwa amma ya fi tsoron ta kuma ma fiye da matashi in aka shiga wasu unguwannin ka kuskura ka shiga masu masallaci baka da wannan abin ba su ma bari za su sa a fitar da kai daga masallaci ce menene da ce bai sa amma sun ba ki ka ɗebo ga musu sai fitar da kai a wancan lokacin ka shiga cikin jihar nan ka ji za ka shiga wani gida ka gani to akwai ma gidan da aka yi mana mai gadin gidan ma sai da kulle shi a ɗaki suka zo da ɗakin shi ba fanka aka zo aka sai fanka aka sa mai aka ce to kar ka ƙara fitowa daga cikin ɗakin nan kana nan a mai gaji amma a cikin ɗakin za ba shi abinci a ba shi ta wando ba fata aka yana da ba ana gudun kada ya fita shi yana yawan gaisa da yana yawan ga kada ya ɗauko ya harbo wa mai gidan ina da filin nan da ke zama da mutumin ganin ya ce ya je wani gida da ya san su shekaru da azumi ya ce ya daɗe yara ya karantar da yaran mai gida yanzu sun yi aure sun auna ran nan sai ya je gidan da mai gidan ya gaishe su ya yi wani irin shiga ya ce bai ya yi shiga ya rufe ko ina nan ya sa ya sa komi sai ta a mota ya ce bai sai haka ya ne haka ya tuya tuyo ce da kuma yan bulga kai mai ke nan ya zo da wallahi nan ya zo ina mai ce kai malam na ga bala'i wannan abu da ba mutumin nan da in da je sai ya zo ya zo na mun yi magana abun nan mai halu in gama mu gaisa mai yi addu'a in tabo amma yanzu dubba sai da kai ne haka kawai da kake baki kun ya zama na kura da sai da shi a sai a can aka ɗauko yan bulun aka min a matsayi mai haka da hannu ya ce da kafa har shi habbo ta yasa a kawo irin wannan kamar dai nan masu asibitin inda suke sa ta asibiti to da yadda aka ji tsoron nan ana jin tsoron Allah ba kusan kusan haka na ai da abu da ba ta ma zo ba da ba ta ma zo ba kwata kwata da muna jin tsoron Allah yadda ake jin tsoron ta ita corona da ba ta ma zo ba an zo an kulle gidajen karoli gidajen hotel har can kasashen waje kalli France suka suka suka ji zogi da tsoro suna wuce ta yanzu da can an kulle gidajen giya an kulle gidajen shashanci duk iskancin da ake yi corona ta sa dalilin da an kulle su sai daga wani malami yana hudu wa yana cewa corona kai ai madalla da corona shukran da corona corona an gode dalilin cikin zokin kore duk inda ake wata tsiya corona ta kore su dalilin corona ko ya tsere ya boye turai sun boye gidan kanti in ka zo sai dai ka je ka debo abin da za ka debo kai ta tura kai kadai kana tura kai kadai masu tura sun tsere mai tsayin ma kowa ya tsere to da Allah za a ji zoro haka ya ka gani haka abun nan kuma duk abun nan da ake tsoro ko guda ɗaya ne ita ce dai mutuwa shi ba abun nan ba sau da haka abun nan ne fa abun nan su fa zambu ai in ma na koma baya wannan dai wal ajazi wal kasali wal bukul wal juwa zalir dai sannan da nauyin bashi bashi ya mamaye mutum wannan abu a kan gare ne wa galabatin rijali da kuma rijayen mazaji a kusa karfin mutum والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجانبة لهذه الثمانية أبدا أجي نفي شيني مدهانو zunubi shine mafi yawancin mafi karfin sababin da ke jawo abu takwas na samu mutum in dai akwai zunubi to a jira waɗannan abin takwas su samu mutane kama annaha aqwal asbabu aljaniba kamar yadda zunubi banda waɗannan takwas din ma su ne mafi girma su girmo masu jawo wasu kuma abin da su ma annabi ne da tsari da su su kuma guda hudu kai mala Allah ka tsare mu da wannan bala'i zunubi ya jawo waɗannan takwas zunubi kuma shine mafi girman abin da zai jawo wannan shine da yace jahdil bala yace Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa darki shifa'i wa su'i shifa'i wa su'i al-qada'i wa shahadati al-a'da shi ma zunubi shi ke jawo wannan jahdil bala wato masifa wadda zai ta gari kowa a turo wata masifa da za ta ja gagari kowa ta wahalar da shi da hada wanda bala'i mai wahalar da kowa kamar yadda nan an wahala ko ba wala sunan corona ko wanda za su fito a duniya su ce wata wahalar da su ba tunda an kulle yanzu ka kalla bai aka ba da misali a nan wani kuma wallahi ina tabbatar muku na gaya mana maganan nan kaga mallam abokan sun yi maganan nan ba mu da tsari ba mu da shugabanci yanzu misali kasuwa ba dai ta kai ba har watanni amma akwai wasu kwamiti da suka rubutu ko suka tafi a tsakanar ga shugaban su ga kowa suka da zauna da gwamna sai ai committee jama'a yake shugabanta a je a ce mai girma gwamna rumfunan nan da aka rufe muna da kayayyakin da in suka wuce wata biyu duk za su expire kuma dan boko ba shi ya fi duba kayan ya je saye ba ya gani akwai dan ban yaushe aka yi su za su expire ai ba yadda za su suka fahimta ma expire kayan nan duka akwai waɗanda suka yi asiyari za su yi asiyari daga wannan lokacin da aka rufe zuwa yanzu za su yi asiyari to me mai girma zai gwamna zai mana idan aka buɗe kuma duk kayan nan yi asiyari sai a ji ko ba za a yi komi ba ku kun yi ɓangaren kuma kun yi ya nuna akwai shugabanci amma duk lokacin da aka ce yau mutum ya gane ba ku da tsari ba ku da shugabanci ba ku da komi ai dama kun ma fara saba ma Allah ne to haka tun na saba ma Allah dan me shi ne zai saba ku ba in kuna da shugabanci kuna da shugabanni kuna da komi an san irin tasirin da kuke da shi kuma wajen al'umma ai ko yana ai duk wanda ka sani wanda zai yi siyasa dole ya yi su da jama'a dole na tare da jama'a saboda ba daga saboda mutum yake faduwa ba ko a wata jiha ce ko inda suke cewa an yi magudi magudin da ake yi ai jama'an ne ake karawa koko kudi ne wanda ne ba ba jama'a ne za a kara ba sai shi aka fi zaɓa da yawa to ko ƙarya ne ba dai da jama'a aka yi ta ba aka ce shi ke da yawan jama'a kaza saboda aka ya buge ɗaya ko aka bane ta da jama'a ake amfani su ne mutu abin nan amma ba shugabanci ba tsari ba wani abu sai ku samu kuma wanda suka iya ku ɗauki lauyoyi kuma ku je a yi magana da shi ga yin magana ta gaskiya ba magana ne na fatta da hankali ba magana ne na zanga-zanga ba kuma kuna da delegations ga lauyoyin ku su masu wakilta shi ma sun ya tashi ba shi ke zuwa kotu lauyoyin zai tura a je a yi magana an kulle an kai wata kaza duk kayan mu sun yi siyarin menene his excellency zai taimake mu da shi banjo amma babu babu akwai kayan da suke isyarin akwai wanda gaban kuran na yi masallacin juma'a ya ce shi da ya je duk beraye sun rusattaka a tamfa suke sai dawa duk beraye sun bukkur mai zannon to kuma mai zane kayan ka ji ko ka gani da za ka ji amma babu da ai ba faɗa ba ne kuma shi ma da an yi haka ya san an yi ma hankali an nuna ma zai ce maturity kuka nuna an nada shugabanni sun rubuta a takarda an ji in ma bai da lokacin magana dama abin da za a faɗi wanda zai magana ya abin na rubuce in ma bai da lokaci an bashi a matsayin shi na shugaba an girmama shi duk girmama wanda ya kamata a yi masa wanda bai san amma Allah ba a yi masa a bada takarda a dawo za a ji yayi magana shi ma ya ce ga abun nan ga abun da ya gani ko ba haka bane amma ba a yi ba a yi haka sai da a yi hayaniya babu ko duk abin da zaka ce ko zaka ce wa mutum in kai ba zai ji ba ko ba zai ba kai in kai baka fita ba kuma aka aka san ba za a ji ba ba a yi ba. Tsari ne ba mu da shi, wallah ba mu da tsari ne. In abun nan fa ya tafi ya tafi ya tafi ba mu musulmai ba ne, za a yi ta tafiya ne, in ma an je wajen sarakunan sun isa, har wurin sarkin musulmi. a gaya masa ga inda muke ga inda muke ko ba za a yi ba kun ba kai ba baka da kai ku tsarin ka gani ba wani abu ba wallahi za wani abu amma in aka gane kawai haka muke kara zube ba mu da tsari yanzu nan yanzu da ake magana makaranta yanzu Lagos ba sun yi magana sun ce su za su koma makaranta ba a tsari ba ne mutanen suka fito suka taru suka ga su ba masu hawa ne ba a zuwa makaranta su sun yi tsarin su za su koma makaranta kuma ba za su fito mabannin rubuta a nasi su rubuta su kawo dalilai a kake a kake ana shugabanci ku zama kuna da wakili wanda in wani abu ya taru zai je magana da girmamawa da komi ya isar da kotanku nan fa muka karanta al'umma suka shiga cikin masifa aka rasa yadda za a yi aka ce to gaskiya a je a yi ma shugaban nan magana aka ce bai sauraron mutane baya ji ba zai saurari mutane ba aka ce a'a a samu wanda yake magana ya je masa magana in ya ji fariha in bai ji ba mun aka ne miji ruwa so aka ce je ya je yaro ne karami ga manya sun sanyo shi gaba aka ce ya zo ya magana ya isa wurin zai magana sai sa shugaba ya ce kai ya za a yaro karami ya zo ya man magana ga manya sai ce a'a ai mutum yana zama babba ne ran kai da da yan kananan asbarai da yan abun nan guda biyu yake zama babba yace kai da me kenan da ni yace da zuciyar shi da harshen shi zuciya da harshe suke mai da ka babba suke mai da ka karanci a zuci ba ka da tsoro kana so ai gaskiya a harshe magana mai kyau shugaba kada ka kada ka nashi rashin mutunci ka nemi kalmomin da ya dace da shi a matsayinsa na shugaba kai masa sai shugaba ya shiru ya kalle shi bayan ya yi godiya ga Allah ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji sai ce shugaba ta hanyar alamai mutane sun shiga cikin matsatsi sun shiga cikin damuwa sun rasa inda za su samu mafita suka ce a zo wurinka a gaya ma kokensu suna cikin wani hali ya shugaba idan arzikin ƙasar nan da ake da shi wanda kowa ya san ƙasar nan tana da arziki idan arzikin nan na Allah ne shi ya ba ku to ku ba bayan Allah arzikin Allah ku ce da su cikin arzikin Allah su ma su samu su ji sauki idan kuma arzikin nan naku ne ga da kuka yi a wurin iyayenku to ku yi musu sadaka wallahu yajzi al-mutasaddiqin in kuka haka Allah zai ba ku lada in kuma sadaka aje lalle yaro aje lalle yaro yaro ya da babba ne kaga abu ya iya gaya masa ko bari da kaji in arzikin nan da kuke da shi ko da kuke da shi dama na Allah ne kun san da Allah ne to kun da bayan Allah cikin arzikin Allah kuma su idan kuma naku ne dama ga da kuka kuma kabirin an kabirin to ku taimake su yi musu sadaka da kayan kuntun da naku ne ku yi musu sadaka Allah zai biya kula da sadaka shugaba shi kai wannan aje ai musu komai a warware wannan matsala kai ne za a yi ma ya ce a ai duk abin da ya samai a cikin su yake shi ma ya samai duk abin da za a yi kuma ya zama in an masa amfani da shi ba sai amma da shi ba amma wani abu to amma zai zai zo ce in ma da ma ka je ka yi magana ce ai matsalar duk wanda ma zai zo ya ma shugabannin magana sai shugaban ya ce ba wanda ke zuwa da matsala al'umma sai dai shi matsalar shi to daga nan sai ni kuma kuma experience na shi cewa na yi lauya na kungiya na yi nan
to ba za su iya tara dubu ɗari biyar su ba lauya ne musu fashi ba amma mutum da aka kama motar shi zai iya kashe miliyan biyu da zai faru mutum to saboda haka in ya kwaso motoci shi ba ruwan shi da sauran zai to kashe to sai ba sauran su ba zai aiki ba gaba ɗaya kawai to ka gani to ka ji kun ji ba zai aiki to yanzu da zai ba da dubu ɗari biyar din nan a kashe wannan wutan an kashe wutan da ba za a ƙare masa haka ba shekara goma
amma kowa sai zai zauna shi ne ya biya da kyau to ka ji sai sai su kashe miliyan hamsin to
a abin nan ɗin kowa ya yi tambaye ka ji ko nawa suka suka kashe su kasuwa ba Sai ya ce kai Allah ne ya ce shi ba kama ta haka yake faruwa su shugabannin kasuwa wanda su ne suke za su je su ga gwamnati wai sai a je an je an zauna za a zauna ne shi shugaba sai a ce ba zai kai ya zauna zai ji alawa kan shi sai kan alawa kuma ya yarda ya tafi ba zai zauna a yi sai din shi ba mun zo aka ce ba za a yi sai din wannan shugabancin ba ta a masallaci ne goma sha biyar za a yi sai kafin a kan ne shi shugaba ya ji labarin ne sai da ake yi ana gobe ana nufin cewa ba a yi irin wannan ne yau da a ce mai kai ya shiga za a ba shi kuɗi shi zai da kuɗi ke yadda ya za ka yi.
tsanan tsanan mutane su ba sun kaji ba da su je kai ne kaje kawo kukan su bana wadar ki shiqai da halaka irin ta rashin arziki a samu mutum ya samu rushewa irin ta rashin arziki ko a nan duniya ko a lahira wasu irin kama da mummunan mutuwa akwai mutuwar da za ka ganta wani lokaci ai hukunci ko abin nan ba mummunan abu hukunci ya zama aka samu wani abu wanda za a hukunta a kan ka ya zo mara kyau ko ƙarshen mutuwan da mutuwa mai muni mai kaba mutum ya ya ya samu irin wannan kaga nan nan nake gaya muku cewa akwai abin da wasu annabi ma ya lissafo su akan cewa in mutum ya mutu akan shahada ne amma kuma shi yana neman tsari kada Allah ya kashe shi a irin wannan ko mutum ya faɗo kamar mota ta wurgar da mutum shine daraji ko ga mutum ya faɗo daga sama ko a jefar da shi yadda zai abin nan ko kuma bango ya faɗo ya rushe mutum ko mutum ya nutse a ruwa ko wuta gobara ta kama mutum ko mutum ya gudu a lokacin da ake so a mutu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ko mutum wani abu ya harbai maciji ko kuna wani abu ya harbai ya mutu da dalilin wannan Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharqi wal harqi wa an amuta an sabilika mudbiran wa an amuta ladidan duka waɗannan annabi ya ne da tsari akan bai son ka amma amma kuma kaga an lissafo su a wannan bane to da kai su ka roki kan Allah in ba da ya dora ma ba ka mutu cikin corona a zo a je a yi ma irin wannan rufewa ta wulakanci a zo jama'a ko wanda ka suna ko iyalin kama ba a bayyana da gawar ka ba zai so wannan mummunan masifa ce sai dai in an sa mutum ciki ba da za a yi ba da mutum zai mutum bai da wani iko da zai ci abu na amma daidai mutum ya ga abu na tozarta na faruwa saboda wannan ya roƙi Allah kada ya jarrabe shi in ma zai mutu ya mutu shuru ba tare da irin wannan wannan abun ba sai su jefar da mutum a magabarta su yadda shi ba sallah ba kaza saboda haka muke ne washe mata tilala da dariyar makiya ka roƙi Allah ya tsare ka daga dariyar makiya kada wani dalili ya sa ka tozarta dama waɗanda ke biyayya da kai su ta murna su ce abin da suke jira ya faru su ta tura balle in yanzu ne kafin yamma ta yi duniya labarin ya kai duniya so mutum ya rika addu'a kada Allah ya jarrabe shi da dariyar makiya wa min aqwal asbab al-jaliba li zawali ni'matillah haka zunubi dai yana daga cikin mafi girman sababi li zawali ni'matillah wanda ke sa mutum ya rabu da ni'imar Allah tabaraka wataala mutum yana cikin ni'ima ta dalilin zunubin nan abu a wannan wa tahawuli afiyati da mutum yana zaune lafiya ba shi da matsala a jiki ko ba shi da matsala a rayuwa a turo matsaloli ya rufe shi ya rasa yadda zai yi zunubi na sa wannan wa fuji'atu nikmatihi da kuma saurin azaba ta faɗo mutum duk wani abin akai na annoba ko na masifa ana yi sai mutum ya shiga ciki daga yau ta yau ta daban gobe daban asara ta dukiya kwanakin nan na baku labarin wani yaro an yi fasa abin nan da shi za a yi tafiya gobe da safe gobe da safin aka je abokin tafiyan ya zo ya ce yana aka ce a yana asibiti asibiti ya kwana yana kwanta a asibitin aka yi mai waya amma mota shi ta ɗauko mai daga wani wuri ta ba mota kuma in kawai sun fito da bokitai su kuma suna ta kwashe man masifa bayan masu da mutum zai gane a nan wurin sai ya ta tuba akwai abin da ne ma Allah akwai abin da ne an mai wa'azin da zai samu izina da da tunani kamar ba sa abu mutum daga nan sai ya saki abun ya koma wani daban inda ba nan bane ni'ima azaba ta zo sai ta zuwa bayan wata gashi dai da kuma karanta in ka zo ka tarar dabbar kama ka hau ta yi gudu ko ta harbe ka kan ko kai da tsifani akwai abin da kai ma Allah ka fusatar da dabba zuwa gare ka in yanzu ne kuma abun hawa ko bashi wa jami'i sahabi da dukkan fushin Allah zai sauka da dalilin wannan saboda haka shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfar yace Allahumma ighfir lana ay dhunubana allati tanzulu biha al-liqam ko kuma wa na'udhu bika min adh-dhunubi allati tughayyiru an-ni'am wa na'udhu bika min adh-dhunubi allati tahbasu ad-du'a wa na'udhu bika min adh-dhunubi allati ay tanzulu al-bala zunubai ne duka zunubai ne muna neman tsari daga zunubai waɗanda suke saukar da bala'i muna neman tsari daga zunubai wanda suke canza ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala muna neman tsari daga zunubai waɗanda suke tare karba addu'a mai ta addu'a ba karba ba muna neman tsari daga zunubai wanda suke saukar da bala'i masifu su ta sauka duk waɗannan masifan da kuke gani akwai abin da muka yi ma Allah tabaraka wata'ala saboda haka aka saukar da wa'azi mai wanda zai wa'azi ya wa'azi Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu Allah ka sa wasu su zama wa'azi gare mu kada mu mu zama wa'azi ga wasu tsarkin sunayen sa subhanahu wata'ala na ganin mutane tattali da Allah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونبت ضمائرنا وحبب اخلاقنا وقو ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا والصراط عنا واحشرنا في ذمة الجنه واحشرنا في زونة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر